alimin shaitani jin bismillahir rahmanir rahim na'am wannan shine darasi na na darasi na 13 a cikin jerin darasa na wannan littafi kamar yadda Allah ya ba mu iko muka faro kuma yanzu zamu tashi harful menene harful harful wawi ko na'am barakallahu fikum harful wawi fa inna allaha tawwabur rahimun kasar littafi ta zo karki an sata da kuma yanzu kuma allah ne ake tausiri sunayen shi ana neman gafara kuma afuwun sa'irin lizawil masawi allah gafarta mana fa'in allah lalle saboda shi allah tawabin mai karban tuba ne rahimun kuma mai jin kai ne afuwun kuma shi mai yafiya ne aita mishi aita mishi sai ya kau da kai gabaki dai kuma ya ci gaba da saukar da nima kamar ba ya mishi ba afuwun kenan satirin shi kuma mai sitircewa ne mai sitirta zulmi lizaul masawi wannan yawon dan asalin ta alhamza ne lizaul masawi asa ayusa asa ayusiu musawi shi mai sitirta zunubai ne lizaul masawi'i ga ma'abuta zunubai ma'abuta munanta aiki halimun kuma shi halimun gafirun barrun ra'ufun qabulul taubi min janin wagawi halimun Allah shi mai hakuri ne gafirin mai gafarta zunubai ne barrun managarci ne duk da barna da ta'asan da muke yi na keta dokokin Allah Allah kuma na ta saukar da rahamar ra'ufin shi mai yawan tausayi ne ƙabulun taubi kai kuma shi mai gaban tuba ne ma ɗin ƙabilin taubi ko min janin daga mai laifi daga jana ya jini janin jani mai laifi wa gawi da halakakke gawa ya gawi gawi gawin mai afuwa ne ga mai laifi da kuma halakakke duka kowa da ya kiyaye babin din shi ko masu mashina kowa ya kiyaye na shi ko na'am wa amilu an yu'afiyani bi afwin wa kuntu bi dhil jahalati dhat tasawi wa amilu ina gurin ina fata an yu'afiyani Allah ya bani lafiya bi afwin ta hanyar mun afuwa ga zunubaina wa kuntu bizil jahalati tasawi wa kuntu na zanto ma'abutin at-tasawi daidaituwa bizil jahalati da wannan jahilcin da nayi sahib shine za ina dai fatan Allah ya gafarta min eh tasawi ma'abucin daidaitawa zunubaina da ladana sun yi daidai amma duk da haka dai ina neman afuwa nan wurin Allah ويرشدنا إلى سنن النبي ويسخن عين إبليس المناوي مناوي ويرشدنا كما ينا فاتا الله شريت دمو إلى سنن النبي زوا سنن منزان الله صلى الله عليه وسلم ويسخن كما ينا فاتا الله يا zafafar ma'ana ya ƙona aina iblisa idan iblis almunawi ai almuadi abokin gaba shine almunawi almu'adi wanda ke abokin gaba ne eh inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa aina ido iblis Allah ya kona idon iblis abokin gaba aka yi hikaya cewa wani yana kwanci cikin wani masallaci ya gama sallah shikenan sai gurin ya fara kakagini ya fara kaga zai rushe shikenan sai shedan ya kalla ga wani mutum a ci a cikin masallacin sai ya rike da ya zama mutum ya sauri ya je tashi shi bawon Allah ta bawon Allah tashi tashi tashi zo mu fita zo mu fita gini zai fada gini zai fadi suna fita kawai sai gini ya rubuta bawon Allah nan mai bacci din kai alhamdulillah kai malam kai wani masoyi na ne Allah saka maka da alheri Allah ba lada shi da yace dalla tafi can dan banza wawa daga zaka yi shahada ne shi yasa nake da tasadin kai sahibul hadami ba naga za ka shahada ne kai ai shedan ka duba hajjin har jirajirai ma bai bari ba sai ya zungure su lokacin haihuwa inna shaitan lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa haka Allah ce to dubi annabi adam da hawa umana wa qasama huma wa qasama huma inni lakum malamin nasihina muakkidat guda biyar sai dai amfani da su yana karfa magana yana emphasizing cewa ni ne mai muku nasiha ne eh sosai kuwa a bata takzu eh eh fadallahu ma bi gururin wayan fa'ani bi mau'izati wa qawli wayan fa'a man yamurru wa kullu sawi to ina fata u'ammilu dai adafi ne a can baya u'ammilu ina fatan Allah ya amfane ni bi mau'izaci da wannan wa'azoza da nake a cikin wannan littafi wa kauli da maganganuna wayan fa'a man yamurru kuma ina fatan Allah ya amfananci duk wanda zai wuce ya ji ana karanta wannan littafi ya saurara ya wa'azantu wa kullu sawi da dukkan mai zama mai zama mazauni wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatuna ko sawaya suwi sawin maswa وكاتبه وناظره بسمح وينفع كل مستمع وراوي okay. na'am wakatibahu kuma ina fatan littafin ta amfananci marubucin wanda littafi wa nazirahu da kuma wanda zai nazari cikinsa ya karanta bisamhin ta hanyar yafiya wayan fa'a kulla mustami'in kuma ina fatan Allah ya amfananci duka mai sauraro warawi da ma wanda zai ruwaci wanda littafin Allah ya amfanance su walaysa liman kawahu dhanbu amda siwa taqawal ilahi bi kulli shawi walaysa babu liman kawahu dhanbu ga duk wanda zunubi yayi masa lalas ma'ana duk wanda zulubin sa yayi masa yawa har gashi nan yari ne ya baki da irin bakin zunubin sa amdan kuma da gangari ya aikata zunuban nan ba shi da komai siwa ta kawal ilahi face kuma ya dawo ya dinga tsoron Allah yana neman Allah ya kankare mai zunubansa bi kulli sha'awi shawi ga dukkan fage mana ga dukkan gurare guri ko ina ka samu kanka saboda zunubi da ka tsororanta ka aikata gashi nan hakari ne ka zama baki saboda zunubi to baka da wani abu face fa yau da tsoron Allah kana neman gafaran Allah وليس لما اقترفنا من ذنوب سوى أفو المهيمن من مداوي وليس باب من مداوي babu wani mai yin magani limaka tarafna saboda abin da muka tsororanta min zunubin daga zunuban da muka aina zunubi siwa afuwin muhammini face rangwamen nan na allah mai afuwa almuhammini mai tsaro wata ma'ana ba mu da magani daga zunuban da muka aikata face mene face afuwan Allah mai kulawa mai kiyaye bayansa an raƙi ba alaihim Allah za mu ta roƙa ya mene ya yafe mana zunubanmu wanda shi ne ke kiyaye bayansa kuma shi ne ke musu gafara zunubi kad hawajjan bai ya kayyan falittu ilan nabi likai yudawi zunubi zunubai na kadikawat jambayya hakika ta yi min lalas ga sasani na ma'ana zunubai sun yi yawa gashi sun yi nauyaya ne gashi har na fara zubewa na fara rinuwa da kalan zunubai na kayyan lalas falustu don haka ne nake neman mafaka ilan nabi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam likayu dawi domin yi min magani to neman mafaka zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara komai sai kai aiki da abin da ya zo da shi to idan wannan bangaren yin aiki da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam shine mafakan to wannan yayi mun fahimci wannan ko ka neman mafaka zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aikata sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam kamar yanda Allah ya ce da kuma ikhlasi to shi ne amma neman mafaka tare da zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba tare da kyautar bin sunnansa ba wannan ba zai kara komai ba kawat min nil jibaha wa kullu udwin ala inna adh-dhunuba hiya al-mukawi kawat fatikuwa bi haji ba hukumu junubun ko kawati kawatil jibaha zunuban nan sun min lalas ga fuska na minni da gare ni wa kullu udwin haka nan ma sun yi lalas ga dukkan gaggaba ala ku saurara inna zunuba kun ga zunubai hiyal mukawi su ne masu lalas din sun yi yawa hasirin jaye ne ga zunubai nan malam yanzu wane ne zai ce rana ta fito ta fada bai yi zunubi ba babu sai dan kaɗan daga cikin waɗanda Allah ya tsiratar wallahi ko sai wanda Allah ya kare to Allah ya kare ni aljiba fatukuwa biha jibahuhum jibahu fuska jabahu ba namarin e abubuwan guga ba alatu kai su ne alatu jami'in alatu na'ura na lalas dutsen guga kenan eh daga kawa miki watu dutsen guga kawa ya yi lalas ya goge shi nan makawi isin bayan makawi eh mukawi ism fa'il ne jam'i ne na kawi alkawi ko kuma mukwin abin guga mukawi ababen guga zunubai kenan sun tare sun mummunni a jiki kai ka ce an goge jikin mutum ne wa yubziru ma asaba wala yubali arshidan kana zalika am dalala wa yubziru ko yana ta almubazarinci yana ta lalata ma asaba abin da ya samu na dukiya wallahi bali bai damuwa arshidan wai shin yana kai komo ne zuwa ga shari'a kana zalika ko kuma wannan abin da yake ciyarwa a watsi da shi ya same shi ta hanyar shari'a ne am dalala ko ta hanyar bata bai damuwa shi dan adam wayan dahuhul faraniku kul kai yazidu kai yazida asuhutanka da zalika am halala wayan dahuhul faraniku maroka zamin furnak maroka na taiban shi dan wani jikan wani sai kai dan tawarin giwa wani sai kai baki-baki mugun citta da kallon majina a hauka a zami ana ta mishi shi kuma yana ta hura hanci ya bishi kai ya zida domin ya ƙara ɗagawa ya ƙara girman kai a suhutun kana bai damuwa wai abin da ya tara da karshawa ne kana zalika da karshawa ne hakan ya kasance ya tara wannan dukiya am halalin ko ta halarci bai damuwa abin shi فلا تعتد في الدنيا وذرها وكن مثل الذين عنوا مآلا فلا تعتد kada ka kuskura ka damu da duniya kar ka karkatun ma duniya wadata falata a tadda fi duniya ko kada ka kuskura ka damu da duniya wadar haka barta ka jefar da ita wa kun mislin lazina ka zama kaman waɗanda anau ai ƙasadu anau suka nufanci ma'alan kyakkyawan sakamako kun gani ka zama kaman waɗanda suka nufanci lahira watan ka koma ka zama mai bautan Allah nagari ka zama kaman bayan Allah wanda kullum su suna neman menene su suna neman lahira ne su suna neman lahira su kyau wala tagatan malid duniya wa da'aha fama taswa laka duniya khilala fala tagatan ma kada kai bakin ciki li duniya ga duniya wa da'aha ka barta wai din ka rasa duniya kada kai bakin ciki ka barta ka jefar da ita fama taswa laka duniya duniya ba za ta taba daidaitun maka ba khilalan ko haka ne ko ba za ta taba daidaitun maka da khilalan icen asuwaki ba icen asuwaki ya fi ta daraja ba taba daidaituwa maka da icen asuwaki ita duniya ba ta da wani matsayi da a ce duniya tana da fufuke kamar na tana da daraja a wajen Allah kamar fufuken sauro kafiri ba zai samu gudun zai sharuwa ba أتبخل تائها شرحا بمال إذا قيل الزكاة تقول لا لا أتبخل ينزل ذاك رنك يروى ta'ihan kana mai ɗimautuwa sharihan kana mai zari kana ta tara dukiya kana mai zari bimalin da dukiya a tabakhalu bimalin yanzu ka rinka yin rowan dukiya ta'ihan kana mai ɗimaucewa sharihan kana mai mene zari mai zari kullum kana tara ta kullum kullum kullum yake halisa yake haram idan kilas zakatu to wannan ya kamata zakatu ne ya kamata da nasaba sai zan maful bihi mansubun bi nasbin alal bi fi'l mahzufin bi ma'ana utu zaka idan kila maful bihi mansubun bi fi'l mahzufin taqdir utu zaka idan kila inda za a ce az-zakata ka kawo zakka sai ta kuli sai kai ka bude baki ka ce la wai a amma ba ma za ka takaita da kalma da ba sai ka kara mai tashi takidi lafazi lala a a a lokaci bai yi ba da za ka ba da zaka waman akali zakati tara khaira ya kunu alaika ba da gadin wabala waman akali zakati yanzu hana zakan nan da kake yi tara khairan wai shine kake ganin shine mafi alheri wanda shi hana zakan ya kunu wabalan zai zama maka halaka ne ko azaba ne alaika ga akan ka ba da gadin bayan gobe watan hana zakan nan fa zai zama maka azaba ne na tashin alkiyama amma gani kake kai akwai wani wanda ya je maka wani wani ƙauye ne manomi ne sosai ya je maka ya kai mutane maka da sauransu ina jin da aka yi mishi maganar zakka ya ji tsoron Allah rinka fitar da zakka cewa yake shi kanshi mabukacin zakan ne wallahi ma sai ka je ƙauyuka zaki kallo kaga mutum fa ya tara kuɗin haji ya je haji ko ya biya ko kuma ya sayi motoci ko ya gina gida ko ya wannan ga dukiya nan taskace amma da zaka janyo hankalin shi da Allah ka rinka fitar da zakka mana sai rinka nuna maka shi kanshi bukatar zakan yake yi Allah shi kyauta fama kana alladhi uqbahu sharrun wa irdan wala ta'til qawala fama kana alladhi uqbahu sharrun fama kana dukkan abin da ya kasance dukkan abin da ya kasance ma'ana fama kana allazi kana uqbahu sharrun dukan abin da ya kasance karkensa sharri ne wasun irdaka to ka kare mutuncinka fasun irdan ka kare irdan mutuncinka wala ta'til qawala kada ka zo mu mai yawan sururu mai yawan surutu qawal mai yawan surutu ba shi da fa'ida bai aikatawa kuma ku surutu kullun surutu to kar ka zo mishi ka kyale shi da'id duniya falasta laha bi zaujin wa ma kana al-hashishu ladai kamala da'id duniya ka bar duniya falasta laha bi zaujin kai ba kai ba ba mijinta bane saboda karka ka ramba ne kace zaka aure ta wa ma kana al-hashishu to ai tunda kai ba kai ba mijinta bane ita kuma ba matanka bane ai babu yanda za a yi a ce ciyawa ya zama malan dukiya da dika a wajenka koko zai yi ka ɗauki dukiya ka sashi a ai ciyawa ka sashi a cikin aljihu kamar da kake sa dukiya ba zai yi ba to to takaddan biredi eh ba zai taba zama dukiya wajen ka ba menene dan dan dan dan gambara yake cewa me yake zargin wani sarkin garin su ko wai ya ga takaddan biredi ya ce naira ne gagara ba dan namiji gajeren dan kasuwa ko hai an tafi rayuwa an tafi an tafi Allah ka samu na sa'a tanakka min al-umuri fi'al khairin zakatan wal fara'id wan nawala tanakka me fi'ilin tanakka fi'ili madin sa budari kenan naqa ya tsaftace yunaqi tanaqqa fi al-amr kenan tanaqqa ka tsaftace min al-umuri ka tsaftace fi'il fi'al al-khayr fi'al khairin ka tsaftace ayyukan alheri watan ka tattaro ayyuka duka da mai kyau da marasa kyau da na sharri da na musiba ma duka ka tattaro da na fajirci sai ka zabo na alheri min al'umur daga cikin al'amurra kun gani zakatan daga cikin ayyukan alherin din kamar zakka wal fara'id da farillai wan nawali da kuma kyaututtuka ka zabo ka zabo kyawawan ayyuka ka aikata su wa khudh bi sunnati wa khudh bi sunnati al-garra'i wajhad fa akmalaha wa ashrafaha fisala dole kun ga mako cikin sunnan ne fa sai wanda suka fi tsoka da daraja wa khudh kariki bi sunnati kariki sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam algarra fara shahararriya watan ka zabi sunnonin da suka fi shahara ka rike su waje tahid waje tahad kuma kai kokari hmm wajhad kai kokari wajen mene zabin fa akmalaha sai mafi kamala watan duk cikin sunnan ma ka zabi wanda suka fi shahara daga manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai mutawatirai fa akmalaha sai kuma waɗanda suke masu kamala wa ashrafaha sai masu daraja khisalan wajen dabi'u jami'in khusla dabi'a khusla harful ya'i fa kun bashan kariman in dhanbi satin likai tukfa jahannama yawma galiyin fa kun ka zama bashan wannan masdar ne ba na shi ismul fa'il ne ba shun ka zama mai bashasha ma'ana mai sakakken fuska kariman mai daraja zambi satin zambi satin shine mashin ma'abucin shimfidaddin fuska shine basaran bashan basaran bashan likai tukfa saboda a kare ka a isan maka jahannama daga azaban jahannama yawma galin a ranan da za ta rinka tafarfasa kalmuli kalmuli yagli bilbutun ko? na? e ma'ana kalmuhuli yagli filbutun ko? e kagali hamim yawwa e fasarin kenan imbisad zan bisad ma'abucin shimfiɗa ya fuska bastu shimfiɗa bashin shi ne mai sakakken fuska kishiyan abasa ne ubus shammur ya murtuki mana yadda ka san kullum kwana goma a cikin bukiti basara shi ma haka akwai na rinsa fuska din allah ka samu dace كثير مؤونة حسن الكلام وفي من يرتجي كجميل رأي كثير م... كثير مؤونة كزما مي يون تيمكو مؤونة مؤونة تيمكو هدمة كزنتو مي يون تيمكو حسن الكلام كما كزما مي كم مغنا والكلمة الطيبة صدقة وفي من يرتجي كا سكتي وجميل رأي da kuma mai kyan ra'ayi الرأي الجميل باب إضافة الصفة إلى الموصوف يرتج وفي من يرتجي كدما wanda yake ka zama mai fatan alheri ga wanda yake kaunanka duk wanda yake maka yake kaunanka ka zama to mai mushi fatan alheri wasulan ghayra muhtashimin zakiyya ba'idan an tara'iki hatki nahi wasulan ka zanto mai yawan sada zumunta wasul kenan ghayra muhtashimin banda mai kaushi mai kaushi walau kunta fazzan ghalidhal qalbi kar ka zama mai kaushi ga mutane zakiyan ka zama mai kwakwalwa ba'idan ka zama mai manisanci an tara iki gabarin hanyoya na mene hataki nahyin na keta haramci da Allah ya yi ka zama kana nisa ba ruwanka da aikata haram muhtashimin shine mai kaushi غليظ صدوقا غير كذاب وفظ جميل السعي في انجاز واي واي اكنيكو صدوقا كزما mai yawan gaskiya gaira kazzabin ba mai ƙarya ba wa fazzin ba kuma mai kaushi ba mai kaushin zuciya ba jamila sa'i kazanto kuma mai kyakkyawan aiki mai kyakkyawan mu'amala mai kyakkyawan aiki fi injazi wa'ayin ta hanyar kiyaye alkawari ta hanyar kiyaye alkawari cika alkawari afwan cika alkawari ra'ufan bid-dara'iki aw bid-dara'iki aryahinan aryahinan aryahiyan likai tujza gadan bi jamili saqin raufan ka zama mai tausayi bidara'iki jam'in dariq ma'ana talakawa talakawa aryahiyan ko mai aryahiyan mai kema aryahiyan hmm?
ذا الشهم والنزهة والملوك eh?
الروع za shahaman ma'abucin jarunta sadauki jarumi shine shaham wa muru'a da mutunci shine aryahiyan mai mutunci likai tujiza saboda a saka maka da lada masu tsada gadan gobe kiyama bi jamili sakayin da kyakkyawan shayarwa daga tafkin nan na manzo da kuma cikin gidan aljanna sallallahu alaihi wasallam كثير الصبر وهابا بمال مجلل مجلل كل ذي كتف وانا اي كثير الصبر mai yawan hakuri wahaban kuma mai yawan kyauta bi malin da dukiyarsa mujallila kulli ذي katifin ko to katifin da shine ka fada ka iya cewa katifun ka iya cewa katfun ka iya cewa kitifun ka fada na na'am qurb ba mujallil kana mai sitira kulli dhi katifin ga dukkan ma'abucin ka fada ma'ana ma'abucin kusancinka kana ka zanto mai sitirce shi ma'ana ka zanto mai taimakon sa in yazo neman agaji ka agaje shi wa na'ayin da manisanci wa idza an'amna 'alal insani arada wa na'a bi janibi ba'idan an sabilar rasharri samha kazimal ghairi kali kulli bagi ba'idan manisanci an sabilar sharri gabarin bin hanyar sharri samhan mai yafiya kazimal ghairi kuma ka zama mene mai kama fushi mai kama fushi kali mai kin kulli bagin dukkan zalunci shine kali ma wadda aka rubuka wa ma kala kali mai kin abu min alkali na jamil jamil shine ita ce muhibbil haqiqa ilha sari'a nafiyal naqiyal kaffi an asi an aibin wa sa'in muhibbal haqi mai san gaskiya haka ake so ka zama qa'ilaha kuma halin zantowanka mai faɗan gaskiyan sari'an kuma mai saurin faɗan gaskiya na ƙiyar kafi ka zanto kuma mai tsaftataccen tafin hannu an aibin ga dukkan aibi shine na ƙiyar kafi ma'ana baka cutar da kowa na ƙiyar kafi kinaya ne akan mene rashin cutar da kowa baka da wani aibi baka cutar da kowa wasu ayin da kuma barna ma'abucin gudun barna ko kin barna ko tsabtatuwa daga barna talakka mawa'idhi bi qabuli sidikin wa qul ya rabbi salli ala nabiyyi Allahu akbar talakka mawa'idhi mawa'idhi saboda haka ya dan uwa ka karbi wa'azina wa innaka latulqal qur'ana yawwa talaqaitu darsa na koyi darsi to talakka mawa'izi karki wa azozana bi kabuli sidikin da karba na gaskiya wa kul kuma ka ce ya rabbi ya ubangiji salli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ka kada tsira da salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa in atmamta amraka bis salati tafuz bil insi inda khulu tafil bil unsi inda khulu lil wa idza atmamta amraka idan ka cika sa al'amarin ka bis salati da salati ga manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallam tafuz zaka yi bantu bil insi da da da da lil bil unsi da ɗeba kewa inda hululi la'ayin yayin da yayin saukan la'ayin dukkan abu mai wahala shine la'ayin dukkan abu mai wahala inda ka cika al'amarin ka da salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to insha Allah subhanahu wa ta'ala zaka zaka mene tafuz za ka ribantu bil'unsu da ɗebakewa mana yana son ne nuna mana kamar yadda ya fara da salati ga masu sallallahu alaihi to yanzu ya ƙarike da salati ga masu sallallahu alaihi da kuma nasiha to alhamdulillah na inda hululi yayin saukar la'ayin wahala ko tsanani shidda tsanani tana nan cikin shuwada na'am hmm? sakiya zakiyan eh zakiyan mai karfin kwalwa mai karfin basira wasulan mai sada zumunci barran gaira mene gaira muhutashimin ba mai kaushi ba zakiyan mai kokon mai kaifin fahimta ba'idan an tara ikin manisancin ko mai nisantar hanyoyin hatiki keta na hayin ababen haramta ko haramci ko hane-hane na ubangiji allah na'am na'am na'am na'am na'am na'am na'am kai Allah ya saka da alheri dama mun ce zamu hada da wutiriya ko yanzu zamu ci yanzu alhamdulillah gashi Allah ya kama kartan zuhudu muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala kan go yanzu mun gama kammala zuhudu dan biyar ga dan goma yanzu an kammala yanzu abin mamaki daga ba sai ga mutane sun zo suna tukuka wai su ba san ma an yi karatun ba ka gani bacin suna ganin mu mana haduwa nan suna gani a wajen ana ta wawwatsa gashi nan to ga wutar ya danci a samu za mu haɗa ta da ishiriniya ga wutar ya nan ita malluga ne yan uwa duk inda kai irin waɗannan abubuwan har ka ji su mukama da shu'ara to in Allah da dukkan wanda za a kama ka da wuya ne a ce baka santa ba to Allah ya sa mu dace Allah shi yarda da mu kuma ya gafarta mana kurakuran mu na'am hafatahu kaman bene ne wanda sasaninsu suka rugurguje nan gefe ya rugurguje nan gefe ya rugurguje a hankali a hankali ya zawayi gari shi ga baki ɗaya benin ya mene ya rushe bu'aida bayan gina shi bayan ginin shi ginin shi gina shi walin sibahi eh walin sibaki walin sibagi to me muka ce in sibagi ma'adalla da ka sabaga sabaga yarina in sibag yin fenti ado na malam furnak ko furnik eh ginin da aka fince shi aka gyara shi amma ga sassanin shi kuma ya fara rugurgujewa karke za a yi gari komin kin shi shi ma mene shi ma collapsing bu'aida ai tasgiri ne na ba'ad kaɗan bayan gina shi watan ba nisa bayan gina shi insha Allah na'am na'am wajahid ko ko jihad to ka yi ƙoƙari fi mene firtika ika wajen hawanka ma fatakta abinda ka daidaita shi fafata kana kuma eh sai ka ce manta jafa wanda ya nisanci ko nasihan nan ko kuma aikin alheri laisa akhur razanati shi ba abokin tafiya bane ba mai hankali bane ba abokin tafiya bane sai dai walakin mun tashammala sai dai wanda ya zage dantsi ya daura damara lilmini domin cin nasara duniya da lahira to abinda Allah ya bamu iko mu karanta daidai Allah shi bamu ladan wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fahimtar da mu kuskure ne kuma ya bamu ikon gyara su kuma waɗannan malamai abinda Allah ya sa suka dace su ma Allah ba su lada wanda kuma ba su dace ba to Allah shi mana gafara ga baki da subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin to yanzu sai maganan yadda za mu karatun namu zai ci gaba asal sabili